miladiyya da muke ci gaba a cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratun nisa jiya mun tsaya kan aya ta 147 yau za mu tashi aya ta 148 la yuhibbu Allahul jahar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا Allah ce la yuhibbu Allahul jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim Allah baya son bayyana mummuna daga zance illa man zulim sai fa wanda aka zalunta Allah baya son mutum ya bayyana mummunan zance kama ashariya zagi ba'a da makamantansu daga cikin munanan zantuttuka Allah baya son a bayyana su dan zagi da makamantansu da mummunan zance baya daga cikin sufofin mutanen kwarai to Allah baya san bayyana munanan abubuwa daga cikin maganganunku gaba daya illa man zulim sai fa wanda aka zalunta wanda aka zalunta shi yana da damar ya bayyana mummunan zance ya halatta a gare sa ina fata an gane mutum ne ya zalunce ka sai ka bayyana karara cewa wane ya zalunce ni wane ya cuce ni macuce ni kaga duka kalmomi ne na zagi kalmomi ne na aibatawa to amma kai sakamakon shi ya fara zaluntar ka babu laifi ka bayyana haka ko ku ka isko an sace maka takalman ka bakin masallaci kaga za ka yi magana muna ga wanda ya sata bal ma ka iya bin shi da addu'a ka ce shegen tsinan nan ga ya dauke mana takalma Allah ya tsine masa albarka Allah ya wadaransa to da ya ji zafi ya sai takalmansa yan jika goma sha biyar barawo ya ɗauki aga akwai ciwo to wannan bayyana wadda ya yi na munanan kalmomi game da wanda ya zalimce sa babu laifi a wannan lokacin ina fatan mun gane shi yasa abdullahi dan abbas ya ce la yuhibbu allahu an yad'uwa ahadun ala ahadin illa an yakuna mazluman Allah baya son ɗayan koyi mummunan addu'a akan ɗaya sai fa idan ya kasance wanda ya addu'a zalunta sa akai a wannan lokacin babu laifi wannan addu'a fa innahu qad arkhasa lahu saboda shi kam an masa rukusa an ba sa damar yayi haka an yad'u ala man zalama yayi addu'a akan wanda ya zalunci shi saboda Allah ya ce illa man zulim wa in sabara fa huwa khairul lahu dan abbas yace amma idan da zai yi hakuri da hakan shi yafi alkhair hadisi ya zo a cikin sahih muslim hadisin abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala manzo Allah tsira da mun ci Allah su tabbata a gare shi yace almustabbani ma qala fa'ala albadi ma lam ya'tadi almazlum almustabbani wanda suka yi zagayya su biyu abinda suka faɗa su biyun na zagayya fa'alal badi'i laifin na ga wanda ya fara zaki ina fata mun gane malam ya atadil mazlum sai lokacin da shi wanda aka fara zagin ya wuce iyaka wurin zagin wanda ya fara zagin shi to wanda lokacin sai ya tarayya da shi cikin zinubi amma da mutum zai zo ya dura ma a shari'a ya gaggaya ma bakan magana ya zole ka da wata sifa daga cikin sifafin jikinka in ka yi haƙuri ka kyale shi hakan shi ya fi alkhairi amma idan ka dunkula kai ma ka ɗura mashi a shari'a irin tashi ba kai laifi ba ina fatan kun gane saboda shemi shi ya fara ya zage ka ya sufanta ka da wani aibi kai daidai wanda ya maka to kai ba ka da laifi shi ke da laifi tun da shi ya fara amma idan ka dunkula masa ka ƙara ka ƙara ka yanzu ka wuce iyaka sai ka yi tarayya da shi cikin laifi Allah kare amma da za ka yi haƙuri ka ƙyale shi ya fi hadisi ya zo a cikin muslim daga manzo Allah tsira da mace Allah su tabbata gare shi qala annabi ya ce ma naqasat sadaqatun min mal da ɗai sadaka ba za ta taɓa rage dukiya ba wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan ba abinda Allah zai daɗa ma bawa mai yin afuwa sai dai buwaya da ɗaukaka kina ana son kai afuwa maimakon karama yafi kai afuwa Allah na son hakan in kana yin afuwa sai Allah ya ƙara maka ɗaukaka da buwaya wa ma tawadha ahadu lillahi illa rafa'ahu Allah babu wani dai da zai kaskanta kansa dan Allah sai ka samu Allah ya ɗaukaka shi subhanahu wataala yana haka ake so ko da yaushe mutum ya kasance mai tawazu in kana tawazu sai Allah ya ɗaukaka ka mahallu shahidi a cikin hadisin ka zamanto mai afuwa idan aka maka ba daidai ba kar karama in karama kayi daidai baka da laifi har auren Allah sai fa in ka wuce iyaka amma idan kai hakuri hakan ya fi samun ɗaukaka a wurin Allah maɗaukakin sarki shine la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl illa man zalim to a wani lokaci ne aka ba mutum damar ya bayyana mummunan magana game da wanda ya zalunci shi ko ya mishi ba daidai ba malamai suka ce a wurare uku ne na farko idan wani rike ma haƙƙin kai ki baka haƙƙin kana ganin haƙƙin kai na so ya taushe maka shi kana da damar ka bayyana shi cikin mutane ka gayi cikin fira a majalisun ku cewa wannan man azzalimin mutum ne ga abu kaza mun yi da shi mun yi na cika duk dokoki da sharaɗa amma yana so ya taushe min dukiyata Allah ya wadaranta sha'anin shi da tafiyarsa kaga wannan babu laifi saboda shi yayi mi shi ya zalunce ka abu na biyu idan aka yi sakaki ba a kula da bako ba yadda ya kamata a kula da shi daga tsarin musulunci ne idan bako ya zo gidanka kai mi ka karrama shi to sai kai bako ya sabka gidanka sai ka ki kula da shi ka shiga sha'anin gabanka ba ka karrama shi ba idan aka ce bako wanda ya fito daga wata tafiya amma wanda kuke cikin gari guda daga unguwa zuwa unguwa an saba wannan ala ce mishi dai ziyara idan baƙo ya zo maka ya sauka a gidanka kai banza da shi baka kula da shi ba to yana da haƙƙin ya aibata kai ya bayyana aibinka bal ma annabi ya nuna yana da dama ya ɗauki wani haƙƙi daga cikin kayanka saboda haƙƙin shi ne a wannan lokacin baka kula da shi yana da haƙƙin bakuntaka ina fata mun gane sannan abu na abu na uku makwabci idan yana cutar da kai gashi makwabcinku ne bango ya haɗa ku kuma sai kasance mutum ne mai cutar da mutane wannan babu laihi shi ma ka bayyana mummunan magana a kansa har kowa ya ci kamar yadda wani ya je ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makwabcin sa yana cutar da shi sai annabi ya ce mishi hiddo kayan ka waje ka zamna sai tattaro kayan sa kan titi sai ya ashi da mutane sun zo wani lafiya wallahi makwabcin gani hana ni shakat gashi dai Allah dai tsine mishi albarka duk wanda ya wuce wallahi makwabcina ne Allah ya waddan shi kai sai da aka gaji da sai annabi daga baya ce tattara haka ya isa shi ma makwabci ce na tuba tattara duka haka ya isa an cutar da shi shi ma to kenan kaga hakan ya halatta ka ga mummunan magana ga wanda ya cutar da kai ina fata mun gane sai Allah ya ce a in tubudu khairan in tubudu khaira idan kuka bayyana ko wa kana Allahu sami'an alima Allah ya kasance sami'an mai ji ne aliman kuma masayini ne in tubudu khairan idan kuka bayyana alkhairi aw tukhfuhu ko kuka boye shi aw ta'fu an su'in ko kuka yi afuwa game da wanda ya muku ba daidai ba fa inna Allah kana afuwan qadira to lalle Allah ya kasance afuwan mai yawan afuwa ne ga bayinsa qadiran mai cikakken iko ne ta hanyar kama wanda ya masa ba daidai ba amma sai masa afuwa kenan kai ma sai Allah ya maka afuwa sai Allah ya ce innal ladina kafaru yunfiquna innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا نعم وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما Allah ce innal ladhina yakfuruna billahi wa rusuli lalle waɗannan da suke kafirce ma Allah madaukakin sarki wa rusulihi da manzannin shi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusuli sannan suna son su bambance tsakankanin Allah madaukakin sarki da manzanninsa ta fuska imani kenan su yi imani da Allah su ce za su kafarci ma manzannin Allah wa ya ƙuluna za ka ji suna cewa ma nu'minu bi ba'dhin mun yi imani da wani shashen manzanni wa nakfuru bi ba'dhin mun kafirce ma sauran shashen manzannin kamar yadda Yahudawa suka yi suka yi imani da Annabi Musa alaihi salatu wassalam suka kafirce ma Annabi Muhammad da Annabi Isa alaihi salatu wassalam kamar yadda kuma su Kiristoci suka yi suka yi imani da annabi isa suka kafirce mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila kuma suna son su riki tsakankanin haka wani tafarki wanda suke ganin cewa zai kai su zuwa ga tsira ulaika humul kafiruna haqqa to waɗannan su ne kafirai haqqan da gaske wa a'tanna lil kafirina azaban muhina kuma mi tanadin azaba maulakanci ga wanda yake kafirai ne wallazina amanu billahi wa rusuli wanda suka yi imani da Allah wa rusulihi da manzanninsa gaba daya walam yufarriqu baina ahadin minhum basu bambance ba tsakankanin ɗaya daga cikin annabawa da manzanni ulaika sawfa yu'tihim ujurahum to irin waɗannan da sannan Allah zai ba su sakamakon su wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance ghafuran mai yawan gafara ne rahiman sannan mai jinkai ne sai Allah ya ce يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك وقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا Allah ce yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama ahlul kitab suna tambaye ka manzon Allah an tunazzila alaihim kitaban minas sama na cewa wai ka sabkar musu da littahi gamamme daga sama idan kana so su gaskata ka a matsayin cewa kai da gaske annabi ne manzo ne aikakke daga wurin Allah to ka sabko musu da littafi a game dunkule wanda ke bayyana cewa kai annabi ne minas sama'i daga sama kamar yadda annabi Musa ya sabkar da attaura ki aka sabkar masa da attaura kenan ba za su yi imani da annabi Muhammad ba sai an sabke alqur'ani a haɗe a game gaba ɗayansa ko kuma a sabke alkur'anin a wasu mutane ɗaiɗaiku a cikin abin da aka sauke musu a ce musu cewa annabi muhammad manzo ne allah ya ce ku yi imani da shi haka suke nihi faƙar sa'alu musa akbar min zalik ai sun tambayi annabi musa akbar min zalik mafi girma sama da abin da suka tambaye ka kama ana lallashin manzon allah ne kar ka damu da irin wannan tambayoyi da suke maka kar ka damu kar ka yi bakin ciki sun tambayi Musa da mafi girma sama da abin da suka tambaye ka. Uku yana yi wa fa'unkin nan ta faƙar sa'alu Musa ta kasance waƙi'atun fi jawabi shart muƙaddar kenan. Kenan in istakbarta ma sa'aluka faƙar sa'alu Musa akbar min zalik. in kana ganin girman abin da suka tambaye ka da shi to sun tambaye Musa mafi girman abin da suka tambaye ka faqalu arina Allah jahara suka ce mu annabi Musa ka nuna mana Allah jaharatan ahili mu gansa gani na ido da ido in kana son mai imani da kake fa akhadathum as-sa'iqa sai as-sa'iqa tsawa mai ɗauke da wuta ta sauka a kansu ta hallaka su sakamakon wannan ta'annuti da suka yi bi zulmihim da wannan zalunci da suka aikata thumma takhadhul ijla sannan bayan haka suka riki dan maraki abun bauta kuma bayan Allah min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat bayan bayyinat sun rige sun bayyana a gare su yana bayan hujjoji da dalilai sun rige sun bayyana akan su cewa Allah shi kaɗai ne abun bauta tare da haka suka rike ɗan maraƙi abin bauta kuma bayan Allah. Fa'afauna an zalik, muka musu afuwa game da wannan aikin da suka aikata bayan sun tuba, wa ataina Musa sultanan mubina, muka baiwa annabi Musa sultanan mubina mu'jizoji da dalilai masu yawa wanda ke nuna cewa tabbaci annabi ne manzo ne aikake daga wurin Allah. Wa rafa'ana fawqahum at-tura bi mithaqihim kuma muka ɗaukaka duwatsu a kansu. Bi mithaqihim sakamakon alkawali mai kwari da muka kulla tsakankanin mu da suna cewa su bauta mana sai da Allah ya dinga daga duwatsu akan kanuwan banu Isra'ila akan alkawalin da suka duka tsakankanin su da shi ko kai kazartar ko dutse ya rubutu akan ka saboda taurin kansu shine warfa'na fawqahum at-tura bi mithaqi wa qulna lahum udkhulul baba sujjada kuma muka ce da su udkhulul baba sujjada ku shiga wannan kofa kenan masjidus sujjadan kuna masu sunkuyawa ƙarshe ba su yi hakan ba da jan gindi suka shiga kuma abin da aka ce su faɗa ba shi suka faɗa ba wa kunna lahum la ta'adu fi sabti kuma muka ce da su kada ku kama kifi ra asabar ƙarshe suka kama ra asabar so da wayo suka yi ra asabar kihi na yawo ga yanan bircik kuma ran nan Allah ya hana kamin kihi suka kasa haƙuri sai su zo su yi haƙora na asabar su sa ragarsu da abubuwan hako sai su kama kihaye sai dimash sai su je su cire wai wayo fi za su eh ban mu kama bara samdi sai dimash amma sun din ran samdi suka suka tara hakon suka kama su sai dimash sai sabko su je su kwashi kaga taurin kansu kenan ake bayyana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in wa'anga na zamanin ka sun gaya maka haka to kakanninsu ma ga ababen da suke aikatawa la ta'adu fi sab wa akhadna minhum mithaqan ghaliza ce yasa sai muka karbi mithaqan ghaliza alqawli mai tsananin gaske tsakankanin mu da su to haka sha'anin yahudawa yake mutane ne masu taurin kai mutane ne masu inadi mutane ne masu fitina ba a taba mutane masu fitina a doron kasa kamar yahudawa ba ya ishe ka a yau idan ka dubi yahudawa in aka kasa duniya kashi ɗari bai wuce ta ɗauki kashi ɗaya a ciki amma yau kusan su ne fitinar duniya gaba ɗaya ku diba ƙasar amurka kusan ita ce babbar ƙasa a duniya da tafi kowace ƙasa ƙarfin soji da tattalin arziki da komai amma isra'ila ta hana ta shakar ƙasar yahudawa ta hana ta shakar babu wani mansubi wani matsayi babba a cikin amurka ta kowane fanni inda ya matsayi ne babba mai kwari wanda dole ƙasa ta waiwaye shi don ta tafi to sai ka samu jagoran wannan tafiya bai huce ne ba yadda za a yi kuma shugaban ƙasa ya hau a amurka koma wane ne sai in yahudawa sun yarda da tsarin tahiyar shi sai in zai tafi bisa kan muradinsu da tsarinsu shi yasa kuna ganin karam tsohon can da ya wuce baida baida yake kowa joe biden sai da ya kare rayuwar shi har ya aukace na biyan muradin yahudawa har ya kai shirme ne yake gai amma bai yarda a taba yahudu kuma zai iya tallafa musu da komai karfin soji makamai da komai su yaƙi filastinawa don su cin buguros kuma akan haka yake wanga ma na yanzu haka ne yanzu gama haka to yahuda su ne mafi fitanannun mutane a doron ƙasa shi yasa Allah kare mu daga sharrinsu sai Allah ya ce فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طمع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ولكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا Allah ya ce fabima naqdihim mithaqahum wa kufrihim biayatillah fabima naqdihim mithaqahum saboda yadda suke warware alƙawallan da aka kulla tsakankanin su da ubangiji wa kufrihim biayatillah da yadda suke kafirce mu ayoyin Allah wa qatlihimul anbiya da yadda suke kashe annabawa bighairi haqqin ba tare da wani haƙi ba wa qawlihim qulubuna walf da faɗarsu cewa zukatanmu ai a rufe suke ko a kulle suke bal taba Allahu alaiha bi kufrihim bal ba haka bane ba taba Allahu alaiha Allah ne ya rufe zukatan ba sa ganin gaskiya bale su karbe ta bi kufrihim sakamakon kafircin su fala yu'minuna illa qalila ba za su yi imani ba illa qalilan sai dan kadan irin imanin da ba zai cice su ba gobe alqiyama wa bi kufrihim sannan da kafircin su ne wa ƙaulihim da faɗarsu ala Maryam buhtaran azima akan na na Maryam kiran ƙarya mai girma da suke faɗa mata na cewa ta yi zina sana tuhumar ta da zina kasancewa ta aihi annabi Isa alaihi salatu wassalam ba tare da uba ba wa ƙaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam da faɗarsu cewa inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam lalle mu ne muka kashe al-masih Isa dan Maryam rasulullahi manzon Allah wa ma kataluhu Allah ce ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su gicce shi ba walakin shubbiha lahu sai dai kawai an kamanta musu wani da shi ne suka kashe wannan kin na fata mun gane saboda da suka shigo inda suke so su ritsa da annabi Isa da sauran mabiyansa sun yi niyyar kashe shi suna shigowa gun sai suka haɗu da wani wanda ya yi kama da shi amma ba shi ba ne ba ina fata mun gane sai suka kashe shi a madadin shi shi kuma ba su kashe shi ba to su kuma sai suka yi zaton sun kashe shi bayan sun kashe sai suka gicce shi suka buɗe mai hannuwa suka ɗan mai suka buga kusoshi da abinda suka yi suka gicce shi a kan ici tsammanin su annabi isa ne suka kashe to shine allah maɗaukin sarki yake mai da musu raddi nan da faɗarsu cewa mu muka kashe isa masih ɗan marim alaihi salatu wassalam manzan Allah mu ne muka kashe shi Allah ya ce wa ma qataluhu bis kashe shi wa ma salabuhu annabi isan dai bisu gicciye shi ba walakin shubbiha lahum sai dai kawai an kamanta musu wani ne da annabi isa suka kashe suka gicciye shi wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min kuma waɗannan wallalle waɗanda suka yi sabani game da shi annabi isan lafi shakkin minhu suna kwankwanto game da shi suna shakku game da cewa sun kashe shin ko ba su kashe shi ba su ma ba su da garanti ina fatan mun gane Allah ya ce wa ma qataluhu yaqina ba su kashe shi ba bisa ga yaqini kenan su ma suna shakku malamai suka ce da suka shigo inda za su kashe su sun san adadin mutum nawa adda kai a wurin amma suna shigowa sai suka rasa mutum ɗaya daga cikinsu suka kashe wanda suka kashe to ɗayan nan da ba su san kowaye ba a rasa wane ne shi ne yasa suna cikin shakku da kwankwanto shin wai sun kashe annabi isa ko ba su kashe shi ba ina fata mun gane malahum bihi min ilm ba su da wani ilimi game da shi illa tiba zan sai kawai biyan zata zato wanda ba na gaskiya ba wa ma qataluhu yaqina ba su kashe shi bisa ga yaqini ba bal rafa'ahu Allah ilai ba haka ba Allah madaukakin sarki shi ya ɗaukaka annabi Musa zuwa gare shi wa kana Allahu azizan hakima Allah ya kasance azizan magoyan sarki ne hakiman mai hikima cikin ababen da dukka yake gudanarwa wa in min ahlil kitab babu wani daga cikin ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi face sai yayi imani da annabi Isa kahin ya mutu wannan aya dalili ne da ke nuna cewa annabi Isa zai sauko ƙarshen zamani zai tarar da wasu ahlul kitab za su yi imani da shi kuma kahin ya mutu zai zo ya farlantar ya wajabtar da jizya ya kashe yake cewa kiristocin da suke kan a kiristanci ya karya salib sallallahu alaihi wa sallam wanda alama ce daga cikin alamomi manya-manya na tashin alkiyama wa yawmal qiyamati kuma ranar tashin alqiyama yakunu alaihim shahida annabi isa zai kasancewa a kansu a matsayin mai ba da shaida sai Allah ya ce فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا نعم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما نعم لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما Allah ce fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahu sakamakon zalimcin alladhina hadu su yahudawa kenan harramna alaihim tayyibatin sai muka haramta musu wasu ababen moriya da jin dadi uhillat lahum wanda da an halatta musu wa bisaddihim an sabilillahi kathira da kuma kokarin tare mutane daga bin tafarkin Allah da suke yi sakamakon haka sai Allah ya haramta musu su ababen da yake ababen moruwa ne wa akhdhihimur riba da kuma yadda suke karbar riba suna cin riba wa qannuhu anhu alhalan an hana su game da cin riba wa aklihim amwalan nas bil batil da yadda suke cin dukiyoyin mutane ta hanyar ƙarya da banza wa a'tanna lil kafirin minhum azaban alima lalle mun tana da azaba lilkafirina game da kafarai daga cikinsu aliman mai tsananin gaske lakin rasikhuna fil ilm sai dai wanda suka tabbata a cikin ilimi minhum daga cikinsu kuma wal mu'minuna da masu imani yu'minuna bima unzila ilaik suna yin imani da abin da aka saukar maka na alqur'ani kenan wa ma unzila min qablik kuma suna yin imani da abin da aka sabkar gabaninka wal muqimina as-sala kuma ina keɓance ambato game da masu tsaye da sallah walmu'tuna zaka da masu ba da zaka walmu'minuna billahi wal yawmil akhir da masu imani da Allah da ranar karshe kenan ranar tashi alqiyama ulaika sanutihim ajran azima to irin waɗannan zamu ba su sakamako mai girman gaske sai Allah ya ce إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويوسف كثيرا Mm.
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك Mm.
وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لئلا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل Mm.
وكان الله عزيزا حكيما Allah ce inna auhayna ilaik lalle mu ne muka yi wahayi zuwa gare ka ya kai annabi kama auhayna ila nuh kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuh wanda annabi nuh shine farkon manzanni a doran ƙasa wan nabiyina min ba'd haka mu muka yi wahayi zuwa ga annabawa min ba'dihi bayan shuɗewa annabi nuh alaihi salatu wassalam wa auhayna ila ibrahim muka yi wahayi zuwa ga annabi ibrahim wanda annabi ibrahim shine abul anbiya duk wani annabin da ya zo bayan annabi ibrahim to yana daga cikin zurriya ta annabi ibrahim wa isma'il mu ne muka yi wahayi zuwa ga annabi isma'il wanda annabi isma'il ɗa ne ga annabi ibrahim bal shine ma babban ɗansa kuma shine azzabih wanda aka fori annabi ibrahim ya yanka ina fata mun gane kuma shine baban larabawa abul arab zuwa gare shi ne dangantakan manzan Allah take takakewa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ishaq da annabi ishaq wanda annabi ishaq shine dan annabi ibrahima na biyu kenan wa yaqub da kuma annabi yaqub wannan annabi yaqub da ne ga annabi ishaq wannan annabi yaqub shine ake ce mishi isra'il dukkanin annabawan banu Isra'il daga zurriyar shi ne shi Yaƙub, ina fata mun gane, daga zurriyar annabi Yaƙub ne, wanda annabi Yaƙub ana ce mishi Isra'il, ina fata mun gane, shi yasa yana da kyau mutane su kula da bakin shi sosai da halsunansu yayin da suke kiran Isra'ila sana zaki, ina fata mun gane, za ka zagi ka ce daular Yahudawa, eh kakka kira Isra'il, Isra'il suna ne nawa, annabi Yaƙub alaihi salatu wassalam, laƙabinsa ne, wal asbati duk da masu faɗar haka ba sa nufin annabi yaqub suna nufin da yawan nan kazamar daular ne amma yana da kyau ka tsabtace harshenka ina fata mun gane wal asbat da kuma al asbat al asbat sune kabilu na banu isra'il kamar yadda Allah ya ce wa qatta'nahum 12 asbatan umama kenan sai kasance mun yi wahayi zuwa ga al'asbat a kan halsunan annabawansu da manzanninsu wasu malamai suka ce abinda ake ni da al'asbat shi ne annabi ishaq da jikokinsa wanda jikokinsa gaba ɗaya annabi yaƙub kenan da ‘ya'yansa guda goma sha ɗaya ‘yan uwan yusuf kenan alaihi salatu wassalam wa isa da annabi isa wanda kowa ya riga ya san shi wa ayyub da annabi ayyub wa yunus da annabi yunus wa harun mu muka yi wahayi zuwa ga annabi harun wa sulaiman da annabi sulaiman wa atina dawuda zabura kuma mu muka ba annabi dawud zabura wa rusulan qad qasasnahum alayk wasu manzannin haƙiƙan man riga mun baka labarinsu min qablu tun gabanin wanga lokacin wa rusulan lam naqsusum alaik wasu manzannin ko ban baka labaransu wanda ke nuna kara akwai manzanni suna da yawan gaske wanda annabi ma bai san su ba saboda Allah bai bashi labarin su ba da yadda suka yi gwagwarmaya da al'ummar su an bashi labarin wasu ne daga ciki wanda su ne suka yi muhimmanci daga cikin manzanni da annabawa wa kallama Allah Musa taklima kuma Allah madaukakin sarki yayi magana da annabi Musa takliman matuƙayin magana baki da baki ke ko magana kai tsaye yana jin maganar Allah Allah na mishi magana rusulan mubashirin wa munzirin su manzanni mubashirina ana turo su ne a matsayin masu yin bushara ga wanda suka yi biyayya suka yi imani wa munzirina kuma ana turo su kasance masu gargadi ga wanda suka kafirce ma Allah li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul dan kare kasance mutane suna da hujja akan Allah bayan turo manzanni shi yasa Allah yake turo manzanni dan kar gobe tare ka ka ce ai ba turo mun manzan ba to Allah ya riga ya turo muku manzani ya yanke muku hujja dan haka baka da wata magana da zaka ga ma Allah madaukin sarki in baka masa da biyayya ba wa kana Allah azizan hakima Allah madaukin sarki ya kasance azizan mabuyan sarki hakiman mai hikima cikin dukkanin ababen da yake gudanarwa sai Allah ya ce لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما Allah ce lakin Allahu yashhadu bima anzala ilaik lakin harfu istidrak ne bima'ana idan masu ƙaryata ka sun ƙaryata ka to Allah yana shaida game da abin da ya sabkar maka lakin Allahu yashhadu bima anzala ilaik Allah mai bada shaida ne game da abin da ya saukar maka na alqur'ani mai girma anzalahu bi ilmihi Allah ya sabkar da alqur'ani ne bi ilmihi da ilminsa wal mala'ikatu yashhadun kuma mala'iku ma suna ba da shaida akan cewa tabbat Allah shi sabkan maka da alkur'ani mai girma wa kafa billahi shahida ya ishi Allah a matsayin mai ba da shaida subhanahu wa ta'ala innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah lalle wanda suka kafirce wa saddu an sabilillah suka kauda kai daga barin tafarkin Allah kuma suka kautar da wasu faƙad dallu dalalan ba'ida haƙiƙan sun ɓata irin ɓatan da ke da nisa wanda ba za su iya dawowa ba innal ladina kafaru lalle wanda suka kafirce ma Allah wa zalamu suka yi zalunci lam yakunillahu liyaghfira lahum da dai Allah ba zai gafarta musu ba wala li yahdihum tariqa sannan ba zai shiryar da su ba hanya da za ta sa su dace su kai ma gaskiya bi ma'ana ba zai musu hidaya ta tawfiqi ba ba za su karba ba ba za su dace ba sam illa tariqa jahannama khalidina fiha sai fa hanyar wutar jahannama khalidina fiha wanda za su dawwama a cikin ta abadan har abada babu ran da za su fita daga ciki wa kana zalika ala Allah yasira ya kasance kuma yin hakan a wurin Allah yasiran abu ne mai saukin gaske ya ayyuhan nas ya ku mutane qad ja'akumur rasul bil haqqi min rabbikum haqiqan manzo ya zo muku ko wannan manzon ya zo muku ana nihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil haqqi da gaskiya min rabbikum daga ubangiji ya zo muku da alqur'ani mai girma wannan alqur'ani mai girma yana dauke da dukkanin shari'a yana dauke da dukkanin tsarin rayuwa wanda yafi kowane tsarin rayuwa yana dauke da shari'a ta duniya yana dauke da shari'a ta lahira yana ɗauke da aminci da kwanciyar hankali da zaman lafiya wanda suka bi shi sun shirya wanda ba su bi shi ba kuma sun halaka Allah ya ce ya ku mutane annabi ya zo muku da gaskiya daga wurin Allah min rabbikum daga wurin ubangiji fa aminu khairan lakum ku yi imani shine alkhairi a gare ku wa in takfuru amma fa idan kuka kafirce kuka ki ku yi imani da shi fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard to ku sani fa ga Allah ne kadai yake duk abin da ke cikin sammai da kasai mallaka sani shi kadai wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance aliman masanin sarki hakiman mai hikima cikin ababen da yake gudanarwa sai ya ce يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه إنما المسيح إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه مم.
فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا Allah ce ya ahlal kitab ya kuma abuta littahi Yahudawa da Nasaru kenan la taghlu fi dinikum kada ku dinga wuce iyaka game da lamarin addinu wala taqulu ala Allah illa al-haqq kada ku faɗa game da Allah madaukakin sarki illa al-haqq sai abin da yake gaskiya ne innamal masih isa ibn maryam rasulullah ku sani kadai cewa al-masih isa dan maryam rasulullah manzo ne na Allah ba wai da ne na Allah ba wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma kalmar Allah ce madaukakin sarki da ya jefa ta zuwa ga maryam wadda kalma ita ce kun fakana ina fata mun gane wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga Allah madaukakin sarki fa aminu billah ruhu ruhu ne daga Allah kenan Allah shi halicce shi subhanahu wataala fa aminu billahi wa rusulihi dan haka ku yi imani da Allah madaukakin sarki wa rusulihi ku yi imani da manzannin shi wala taqulu thalatha kada ku dinga cewa uku bi ma'ana ku ce Allah Allah Isa Allah Maryam Allah ko kuma ruhu Allah intahu khairan lakum ku nisanci haka ku bar shi shine fa alkhairi gare ku innamallahu ilahun wahid ku sani cewa Allah Allah shi kadai yake subhanahu an yakuna lahu walad sarki ya tabbatar masa da a ce yana da ɗa ko ya rike ɗa lahu ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin sammai nashi ne shi kadai to me zai yi da ɗa ina buƙatu shi zuwa ga ɗa wanda ke mallaka komai da komai wa kafa billahi wakila ya ishi Allah madaukakin sarki a matsayin wakili Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi da Imam Ahmad a cikin Musnad da Abdul daga Abdullahi dan Abbas an umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tsira da amince Allah tabbata garshe ce la tuturuni kama atrat an-nasara ibn maryam kada ku wuce iyaka ku zurfafa wurin yabo na da tadi a- zuwa gare ni kama atrat an-nasara ibn maryam kamar yadda nasaru suka zurfafa suka wuce iyaka game da dan maryam shine annabi isa alaihi salatu wasalam innama ana abd ku sani kadai cewa ni din bawa ne faƙulu abdullahi wa rasul in za ku yabe ni ni manzan Allah to ku ce bawan Allah ko ku ku ce manzan Allah ina fata mun gani dan babu abin da ya kai ga kristoci suka wuce iyaka ga Isa har suka allantar da shi zarfafawa wurin yabansa ina fata mun gani sun zarfafa sun kutsa sosai wurin yabansa har suka allantar da shi ina fata mun gane to shi yasa annabi ke daɗi wannan kofar zuwa ga al'ummarsa ku kiyaye kar ku dinga wuce iyaka wurin yabona irin yadda kiristoci suka wuce iyaka wurin yabon isa ɗan maryam so da in kuka wuce iyaka zai iya kai ku irin yadda ya kai su su zuwa ga allantar da manzon Allah yau ku hakan baya faruwa kaga yana faruwa duk da annabi ya sha kunne ya nuna musu hadarin abin da illarsa yau ga mawaka nan birjik da sunan mawakan annabi dukkansu kuma mawakan shaidan ne wallahi ba ɗaya cikinsu na manzan Allah manzan Allah ya barranta daga baransu to me na manzan Allah kana allantar da annabi a cikin waƙarka annabi fa yana zamne wani ya ce ma sha Allahu wa shi'ita abinda Allah ya so da annabi sai annabi ya ce a ja'altani lillahi niddan qul ma sha Allahu wahdahu yanzu za ka sanya ni a matsayin kishiya ga Allah ce abin da Allah ya so shi kadai annabi ya hana shi tannan take hana shi wani ya ce ko wata daga cikin mataye tana ambato mazajen da suka yi gwagwarmaya wurin jihadi tana yabansu tana waka annabi na jinta bai ce mata komi ba saboda duk abin da take faɗa gaskiya ne tana cikin wannan zancen sai ta ce wa fina nabiyyun ya'lamu ma fil ghad kuma tare da mu ma akwai annabin da ya san me zai faruwa gobe sai annabi ya dakatar da ita yace faɗi abin da kika saba faɗi baya ba wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah annabi baya yarda a hada shi da haƙƙin Allah subhanahu wataala to yabo yana ja mutum zuwa ga wuce iyaka yau ka diba ƴan uwan musulmi bal ma haddo su masu da sunna zaga mutum yana kunna wanga fada begin yana shuraren shi a matsayin wai begin annabi ne ban taba ganin mawaki zunzurutun arne mai safanta annabi da sufofin Allah kama fada bege ba fada bege ban taba ganin mummunan mawaki da Hausa ba wanda ya allanta manzon Allah bai raga ma Allah kowace sifa ba sai da ya ba irin manzon Allah irin sifa kan fada bege ko kuma wannan shine mawakin annabi kuma mutane suna tai suna shuraren shi wasan ma da yake gafalallu ne ba su tsaya suka shurari me yake faɗa ba kawai kiɗan ne suke biya da ritimkin suna shurari wanda shi ma ɗin haramun ne bale yana ɗauke da kalmomi masu munin gaske wanda sama ta kusa ta faɗo a kan ƙasa ta tsage saboda irin yaunin ababen da suke faɗa to wuce iyaka yana sa a allantar da wanda ba Allah ba kamar da kiristoci suka yi dawa annabi isa alaihi salatu wasalam don haka annabi ya hana ya ce in za ka yabo na ka ce abdullahi wa rasul bawan Allah sannan kuma manzan Allah shi yasa Allah madaukakin sarki yakan kiri annabinsa da bawansa don girmamawa ko wa annahu lamma qama abdullahi tabarakal ladhi nazzala furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira sai mi kuma سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله da makamantansa daga cikin ayoyin alkur'ani wanda kuma wannan duka ba Allah na kiran annabi da sunan bawon shine saboda girmama shi da nuna darajar shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na ga ganin lokaci ne kamata mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah sami tare ya lada kuskure da makamancin haka Allah ya fi mana gaba da wassalamu alaikum wa rahmatullah